سنة كاملة أو أقل من ذلك عشر شهور أو ثمانية إلى ستة أشهر أما المعز فلا يكون إلا كامل السنة ولا يجزئ من لم يبلغ سنة كاملة عباد الله كذلك لا تجزئ الأضحية إلا إذا كانت سالمة من العيوب المعتبرة شرعا وهي الأجفاء والأرجاء والعوراء والمريضة لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزئ في الأضاحي الأجفاء البين أضلؤها والأرجاء البين أرجها والأوراء البين عورها والمريضة البين مرضها فهذه هي العيوب المعتبرة شرعا وما زاد على ذلك فمن باب أولى عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم آمين الحمد لله حمدا لا نفاد له جار على مر ما يقضى وأطيبه ثم الصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن هذه أيام العشر إنما خصت وفضلت على غيرها بهذه المنزلة وبهذه المكانة العظيمة لاجتماع أمهات العبادات فيها وهي الصلاة والصيام والحج والصدقة والإكثار من تلاوة القرآن وذكر لله تبارك وتعالى وغيرها من العبادات ولا يتأتى ذلك في غيرها لذلك فضلت على سائر الأيام فعلى المسلم أن يحرص على القيام بالأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر ليكون قريبا من الله تبارك وتعالى بعيدا من الشيطان وليحرز أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى نسأله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن يعيننا على القيام بالأعمال الصالحة في تلك الأيام القابلة إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا عزيز يا حكيم يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمام مسلمين mu ji tsoron Allah subhanahu wataala cikin dukkan al'amuran mu gaba daya mu sani cewa Allah ta'ala shi ya kadaita da halitta ya halitta abin da ya ga dama kuma Allah ta'ala shi ya kadaita da zaba abin da ya ga dama ya bibita shi Allah ta'ala ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaftar Allah mahaliccinka shi ke halittan abin da ya ga dama kuma Allah mahaliccinka shine yake zaba ya bibita abin da ya so zabi ba nasu bane su arna ma kuza maki Allah ba su za su zabo ba Allah wanda suke so ya zamanto annabi ya zamanto manzo ya zamanto wali ya zamanto babban mutum ba su ce ma Allah to ga na kwarai shi zaka zaba ba a Allah ke zaba ya ce to kun ga wanda na zaba ko kuna so ko ba ku so to shine zababbe na Allah subhanahu wataala ya ce tsarki ya tabbata ga Allah sannan kuma Allah ta'ala ya ɗaukaka daga shirkan da mutane suke yi wannan aya tana nuna mana cewa yana daga cikin rahama Allah subhanahu wata'ala ga bayi cewa Allah ta'ala ya fifita waɗansu lokuta da waɗansu zamunna ba dan komi ba Allah subhanahu wata'ala ya keɓance su da falala da daraja da samun wato ƙarin samun daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala sai saboda wannan ya zamanto kaman ya bi zafilar da mu a wurin mu tashi mu ba da himma mu bauta ma Allah subhanahu wataala kuma ya fi sabanta mana niyoyinmu masu ƙarfi kuma ya hi samu mu zamanto muna gaugawa a cikin aikin alheri sa'annan kuma ya hi samu taidaman kyautan Allah subhanahu wataala to daga cikin waɗannan lokuta da Allah ta'ala fifita wato akwai goma na farkon watan Zulhijja goma ne masu falala masu daraja masu matsayi ibadar da za ka yi a cikinsu ta fi ibadar da za ka yi a cikin waɗansu kwanaki wanda ba su ba. Allah ta'ala ya ba su wani abu keɓantacce da wata falala wadda bai ba sauran kwanaki ba. Daga cikin abin da yake nuna matsayi da daraja na waɗannan kwanaki Allah ya yi rantsuwa da su. Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim wal fajr. Allah ya ce na rantse da alfijir da hasken nan wanda yake ketowa ƙarshen dare wanda yana ketowa ake yin sallah ta asuba Allah ya ce na rantse da shi wa layalin ashir kuma Allah ya ce na rantse da darare da kwanaki masu daraja da yawa daga cikin malamai sun ce dararen nan masu guda goma masu daraja da Allah ya rantsuwa da su to su ne goma na watan Zulhijja kaga wannan yana nuna falalan waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan Zulhijja tun daga farko har zuwa ranar layya sa'annan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi masu shaida cewa waɗannan kwanaki su ne mafi fitan kwanaki a wurin Allah kuma su ne mafi girman kwanaki wurin Allah subhanahu wataala kamar yadda ya tabbata daga hadisi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu waɗansu kwanaki daga cikin kwanakin duniya wanda aiki na kwarai ya fi soyuwa zuwa ga Allah a cikinsu, kamar waɗannan goman na ainihi watan Zulhijja, sai sahabbai suka ce, Ya ma'aikin Allah, ko da jihadi fi sabilillahi bai kai su ba, za ce ko jihadi fi sabilillahi bai kai su ba, bai kai aikin da mutum zai a cikin waɗannan kwanaki ba, sai dai jihadin mutumin da ya fita da dukiyar shi da ran shi, sa'an nan bai dawo da komi daga cikin dukiyar da ran shi ba. Wani hadisi ne da yake cikin sunan Tirmidhi. Kaga wannan yana nuna mana falala da girma da daraja da matsayi da ke ga waɗannan kwanaki wanda ya kamata a ce musulmi ya himmantu ya mai da hankalin shi a wurin bauta ba Allah subhanahu wataala da dangogin ibada a cikin waɗannan kwanaki masu albarka sa'annan waɗannan kwanaki daga cikin daraja da ke gare su cewa idan suka fara kuma mutum yana da damar yin layya yana da abin da za a yi layya da shi to bai halitta mutum ya aske gashin kan shi ba ko gashin wato gashin bakin shi ba ko na hamatan shi ko na maran shi ba ko wani gashi daga cikin gashin da aka baka dama ka aske da lokaci bayan lokaci idan waɗannan kwanaki guda goma suka fara to sai ka dakata sai ranar sallah bayan kayi yanka kamar yadda ummu salama radiyallahu ta'ala anha tarwaito sadaka wannan yana nuna fifikon da ga waɗannan kwanaki wanda sauran kwanaki masu da shi yana daga cikin falalar da ke ga waɗannan kwanaki tara gare su akwai rana mai girma rana arafa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani yini wanda Allah ta'ala ya fi yawaita ‘yan tabawa daga wuta kamar rana arafa lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana gurgusowa ga bayin shi rana arafa gurgusowar da ta dace da girma Allah da matsayin Allah subhanahu wa ta'ala sanan Allah ya yi ma mala'iku alfahari da masu aikin haji waɗanda suke tsaye a filin arfa, Allah ta'ala ce ma mala'iku, kun ga waɗannan bayin nawa waɗanda ga sunan ba su da riga ba su da wando sai dai zane sai dai kuma mayafi ba su da huluna gala na ana ba su da dama sa hula saboda suna son samu cikakken lada wurin Allah suna so aikin haƙin sai zamanto karɓaɓɓe ɗari bisa ɗari wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce waɗannan bayin nawa me suke so a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah zai ce mala'iku ina shaida muku duk wanda ke fila arafa din nan na gafarta bai zunubin shi gaba daya saboda haka rana arafa rana ce ta gafara zunubai kuma tana cikin waɗannan kwanaki masu albarka sannan ga azumin da ake rana arafa wanda Allah ta'ala yake karkare wa mutum zunubin shekara biyu saboda shi a dai wannan ranan a cikin waɗannan kwanaki masu albarka akwai ranar layya ranar soke raƙuma ranar da tafi kowace rana girma wurin Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'azamul ayyami inda Allah mafi girman kwanaki wurin Allah yawmun nahri shine ranar layya Allah ta'ala yace wa adhanun min Allah wa rasulihi ila an-nasi yawmil hajjil akbar Allah ta'ala ya ce ga sanarwa daga Allah subhanahu wataala zuwa ga mutane ranar hajji mafi girma to haka ita ce ranar layya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato mafi girman kwanaki wurin Allah shine yawmun nahri ranar da ake soke raƙuma ranar da ake yanke shanu ranar da ake yanke tumaki da raguna ranar da ake yanke awaki da bunsura wannan ita ce mafi girman rana wurin Allah thumma yawmul qarri sa'annan ranar zama mina an kira ta da wannan suna saboda alazan suna tsandawa su huta mina bayan sun yi aikin tawafi sun yi aiki yanke yanke da aiki na aske asken kawunan su sun gaji sai su zo su huta shi yasa wannan rana ta ɗaya ga sallah annabi alayhi salatu wassalam ya kira ta da sunan yawmul qarri ranar zama mina ranar tabbata ranar hutawa domin alhaji idan ya zanna abu na baya komi sai idan rana ta yi rana ta karkata ya je ya yi jifar shaidar sa'annan ya dawo masaukin shi kuma ya huta ba zai kara wata ibada ba daga cikin ibadodin da aka shar'anta mai amina sai zikirin Allah subhanahu wataala wannan kuma cikin daki a masaukin shi sai ya yi abin shi yana kwance yana zanne yana tsaye sai ya yi abin shi ya ta zikirin Allah subhanahu wataala ya ta kabarbari man ba haka ba wata ibada da za a tashi a ce wani wuri ta kare sai dai ta jiba shaidan to shi za aka kira wannan rana da sunan yawmul qarri ranar tabbata to kaga duk cikin me take tana cikin waɗannan kwanaki guda goma masu daraja masu falala masu albarka a cikin dai waɗannan kwanaki masu albarka akwai ibada mai girma ita ce ibadar layya layya kuma sunna ce mai ƙarfi a cikin haƙƙin mutumin da Allah ta'ala ya ba wadata wanda ya samu dama ya samu abin layyar ko kuma yana iya saye ko ya fi ƙarfin ya saye to sunna ce mai ƙarfi wasu malamai ma suka ce ba ma sunna ce mai ƙarfi a cikin shi ba wajibi ce muna fata Allah ya wadata mu Allah ya wadata kowa Allah ya sauƙaƙe ba kowa abin da zai yi layi da shi Allah subhanahu wataala ya raba mu da talauci Allah ya raba mu da rishi Allah ya sa duk wanda ke nan da ba wanda ba nan ya samu abin da za ya layi da shi bana Allah ta'ala ya hore mana rayuwa mai sauki. To a cikin wannan kwanaki masu albarka akwai layya, ita kuma layya ba a yin ta sai da dabbobin nema. Dabbobin nema su ne raƙuma, da shanu, da tumaki, da awakai. Raƙumi kuma ba a layya da shi sai ya kai shekara biyar. Saniya ba a layya da ita sai ta kai shekara biyu zuwa uku. Tinkiya ko rabo ba a layya da su sai sun shekara guda. kuma ana iya layye da su ma dai in sun samu ne ka yi layye da su in sun shekara guda amma ba su shekara ba wata sha ɗaya wata goma tara takwas bakwai har zuwa wata shida duk ana yin layye da su amma wanda ya bi shi ne wanda ya cika shekara ɗaya amma ana iya yadda ɗan wata shida su kuma awakai ba a layye da su sai sun cika shekara ɗaya cif in ba su cika ba ba a yi idan ka yi to ba za ka ba layya ba kai kayan ka dabba ka ci nama sai sun cika shekara ɗaya sun shiga cikin shekara ta biyu shekara ɗaya da wata ɗaya shekara ɗaya da wata biyu abin da ya tafi amma ƙasa ga haka nan ba a layya da su waɗannan su ne abin da ake lura da su a cikin dabbobin da za a layya da su sa'annan kuma sharaɗi ne dabba ta tsira ta kubuta daga dukkan wani abu wanda zai bata mata nama wanda zai rage mata nama akwai ayyuka guda hudu waɗanda su ne kanin labarai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana game da ainihi dabbobi waɗanda ba a laye da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dabbobi guda hudu ba su isa a cikin layya ma'ana in an yi laye da su ba ta yi ba na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato dabba ramamma wadda ramata ta bayyana ba alayya da ita wadda ta karmushe a matsa ta ashe in tana da mai sai ta yi kokarin waduwa saboda ba ta da kwari to ba alayya da ita wannan sannan ba alayya da mai igiya daya wadda igiyar ta dai ta bayyana ga ta nan ana ganin cewa igiyar guda ma ba ta ba ta aiki ba ta gani da ita bangare guda take to ballantana dabbar da dada ba ma ta gani gaba ɗaya ba ta da idanu sannan ba a yin layya da dabbar da take gurguwa wadda gurguntarta ta bayyana to balle zana ma wadda tsallo ne take ba ta da kafa guda kafa uku ke akwai guda ta lalace guda ta cire ma ba ita gaba daya to balle wadda ba ta da su ma gaba daya wadda kwance kawai take kaga ba a layya da ita sannan ba a yin layya da dabba wadda take mara lafiya wadda rishin lafiyarta ta bayyana ma'ana tana ji tana gani tana da kafafuwanta tana da kiba sai dai ba ta da lafiya tana ta zawo sai an tara ta tawai duk waɗancan matsalolin ba ta da su amma ba ta da lafiya a ranar laye to ba a laye da ita in mutum ya yi laye da ita to zai ci nama dai ne kawai amma ba zai samu ladan layyar da Allah ta'ala yake ba sauran mutane ba waɗanda suka yi layya su samu lada a wurin Allah subhanahu wataala haka ma dabbar da mafi yawan kawanta ya tafi ta samu matsala kawai ta kuncewa har ya kare tinki ya ce kora ba alayya da su ko kuma ainihi wanda kunnan shi da ya cire a hankali a hankali mafi yawan kunnan ya cire sai can bakin kunnan kyako na dan guntun wata yau fata ga ta nan tana rito to ita ma wannan ba a yi da ita sa'annan kyanwa musulmi mu sani cewa waɗannan kwanaki masu albarka abin da yasa Allah subhanahu wataala yake bance su da wannan matsayin da wannan falalan saboda a cikinsu ibadodi manya-manya suka taru kaga a cikinsu akwai sallah a cikin waɗannan kwanuka masu albarka akwai aikin hajji domin aikin hajji Allah ta'ala ma yawmal hajji akbar Allah ya kira ya kira wannan rana yawmal hajji akbar ranan hajji mafi girma saboda haka rana ce mai girma rana ce mai matsayi rana ce mai ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wataala to aikin haji yana faruwa ne saboda mafi yawan ayyukan haji ba ran ake yin su kuma su ne a ran nan ake tawaful ifada wanda shi shar'i ne shi ma daga cikin ko rukuni ne daga cikin rukunin aikin haji sa'an a cikin waɗannan kwanuka akwai azumi domin azumi shi ma yana daga cikin ayyuka masu kyau wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah babu waɗansu kwanaki waɗanda aiki mai kyawu kaga azumi yana cikin manya-manyan ayyuka masu kyawu sannan akwai sadaka akwai yawaita karatun alkur'ani akwai yawan zikirin Allah subhanahu wataala subhanallahi ne la ilaha illallah ne wala haula wala quwwata illa billah zikirin duka dai ga sunan ana so mutum ya yawaita a cikin waɗannan kwanaki masu albarka ibadodin da ba za ka taɓa samu sun tattaru a cikin waɗansu kwanaki ba in ba waɗannan kwanakin guda goma ba saboda haka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalinmu ya faɗaitar da mu ya lurantar da mu cewa waɗannan kwanaki idan suka shigo mu mai da hankalinmu mu karanta mu kaɗaita da Allah subhanahu wataala mu karanta ayyuka na duniya da shagulgulan duniya da hirarraki na duniya kwanaki ne ‘yan kaɗan guda goma ne in sun wuce kuma shi kenan yanzu ba ga so ba mu shige su ba da sun zo kuma haka za su zo su wuce inda muna da rai muna da lafiya Allah ya bar mu ma mu samu falalarsu Allah ya bar mu samu unwaninsu mu samu fa'idodin da ke cikin su saboda haka ba su kwanaki ne masu dadewa ba ka yawaita karatun alqur'ani ka yawaita sauka alqur'ani a ciki ka yawaita zikirin Allah salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yawan sadaka yawan ganawa da Allah subhanahu wataala dare da rana wannan yana sa ka samu kusanci ga Allah kuma kai nisa da shaidan Allah ta'ala ya kai mu kusa gare shi Allah ta'ala ya nisantar da mu daga shaidan Allah ka kara musulunci da kuka da girma ka kara makafirci watsewa da tarwatsewa Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah subhanahu wataala ka samu kare da duniya lafiya ka ba ka samu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah ka raba mu da fitina karama ko babba ya Allah Allah muna roƙonka ka shirye mana da matasan mu samarinsu da ‘yan matansu ya Allah, Allah ka raba su da gurbacewar tarbiyya da lalacewa ya Allah, Allah ka masu gamdakatar ga dukkan wani alkhairi ya Allah, ‘yan kasuwar mu kanana da manya suna da matsaloli masu yawa ya Allah, Allah muna roƙon kai ka yayi musu ya Allah, ka kawo musu ƙarshen su ya Allah, wannan gari namu Allah ka ƙara kawo albarka a cikin shi Allah ka ƙara kawo amfani a cikin shi Allah ka ƙara kawo kasuwanci mai yawa mai albarka a cikin shi Allah ka ƙara kawo aiki mai yawa mai albarka a cikin shi ya Allah Allah ka sa wannan gari namu na maraɗi ya ci gaba ya Allah Allah ka sa wannan gari namu na maraɗi ya kare rike matsayin shi da cibiyar kasuwanci ya Allah Allah ka ƙara mai albarka ya Allah Allah ka ƙara mai albarka ya Allah matsalolin da yake fama da su ya Allah Allah ka ɗauke mai su ya Allah Allah ka kawo ci gaba na addinin musulunci ya Allah na tarbiyya na amfanin duniya a cikin shi ya Allah Allah ka ji roƙon mai Allah da sauran jihohin mu gaba ɗaya na Nijar ya Allah Allah ka kawo albarka da alheri a cikin shi ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ka za mu kare da duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mana su gida aljanna Allah ka kara mana haɗin kai da son juna da rungumar juna da tausaya mu juna da taimakon juna ya Allah Allah ka amsa addu'a mu ya Allah Allah ka karba mana ya Allah Allah dan sunayenka masu kyawu ya Allah dan sifofin ka madaukaka ya Allah dan ayyukan ka masu kyawu ya Allah Allah ka roƙon mu ya Allah sai a tsaye da sallah